أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين شكبدا تفسير سورة الأنفال أيو قوم شابيو قوة رمضان هجرة معيكي عليه الصلاة والسلام shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku tafsirin da muke gabatarwa a wannan zawiya da ke anguwar wops a nan damaturu jihar yobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda mai jan bakinmu ya ja a billahi mina shaitanin rajim ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون anan wannan liyuhikal haqqa wannan jarin wa majrur wanda aka yi tawilinsa aka fito da shi yakan komawa zuwa baya ne abin da ya gabata daga baya وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ليحق الحق معنى الله سبحانه وتعالى abin da ya sa yake so yake so ku haɗu da abokanan gaba a ta'ifa za tu shauka waɗanda suka fito daga makka musamman da shirinsu saboda yaƙi yake so ku haɗu da su liyuhikkal haƙƙa liyuhikkal haƙƙa daga a haƙƙa yuhikku ruba'i kamar yadda ya gabata domin ya tabbatar da gaskiya idan aka ce a haƙƙahu asbatahu au asbatal haƙiƙa abu ne wanda yake aka tabbatar da shi kowa ya san wannan shi ne kowa ya san wannan shi ne gaskiya shi ne a haƙƙa yuhiku sannan kuma alhaƙa a larabci idan aka ce alhaƙ wato ana nufin diddu ne na batil shi ne abin da yake da tabbas shi kuma batil abin da ba shi da tabbas misali kaman physically abu ne ya kasance physical gar da kar gaba da gaba da kuma abin da kake ganinsa ko a tv ko a foto ko inuwa haka ko mafarki haga abu ne ka gani amma khayali ne ba hakika ba ce to abin da ka gan shi da ido ɓaro-ɓaro wannan shi ne ake cewa alhaku wanda kuma ba gaskiya ba ne abin da ka gani shi ne ake cewa batil din shi ne yake zuwa a haɗe da batil a wurare zalika bi anna allaha huwa alhaqqu wa anna ma tad'una min dunihi huwa albatil ko min dunihi albatil shine shi kuma as-sidqu as-sidqu diddun sa shine al-kadhib saboda haka kalmomi ne daban-daban a larabci ko da a hausa ana fassarawa da fassara iri ɗaya domin su musulmai a ɓangaren su san addinin musulunci shine addinin gaskiya sannan kuma su mushirikan makka su san da addininsu shine addinin ƙarya ɓangaren musulmi alhaq ɓangaren su mushirikan makka albatil to allah subhanahu ta'ala yana so ya tabbatar da alhaku ne ya rusa albatil saboda haka ne duk wani fassarar da aka yi wa wannan lafazi na alhaq yana komawa wannan asali ma'ana da muka yi magana a kansa ne na cewa ana so a tabbatar da gaskiya ko a ce alhaku ɗin a ce musulunci ne ko a ce alhaku ɗin a ce imani ne don ya tabbatar da musulunci don ya tabbatar da imani da abin da ya kama da wani duk zai dawo kan ma'ana na farko da muka yi magana a kansa ne shi ne da ya ce liyuhikkal haka wa yi butilal batila wannan shi ne ake ce mishi tibaq a cikin ilmul badi kuma ana ce mishi muqabala saboda tibaq da muqabala sukan iya haduwa sukan iya rabuwa a nan an samu tibaq ta ɓangarori guda biyu ne yuhiqa da yubtila tsakaninsu akwai tibaq diddani ne sannan kuma alhaqa da albatila yadda muka faɗa tsakaninsu akwai kishiyoyi ne saboda haka tibaq ne sannan idan ka hada jumlar liyuhiqal haqqa da kuma wayubtil albatila to shine ake ce mishi muqabala ka kawo jumla kai muqabala muqabalarsa da wata jumla daban idan ma'anansu kishiyoyi ne to sukan iya zamanto ɗiba bayan sun zamanto muƙabala idan kuma ba kishiyoyi ba ne sai ya zamanto muƙabala ba zai zamo ɗiba ba misali Allah subhanahu ta'ala da ya ce tutil mulka man tasha'u sai ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha da ya ce wa tu'izzu man tasha'u sai ya ce wa tuzillu man tasha to kaga tutil mulka wa tanzi'ul mulka kishiyoyi ne kuma jumloli ne mudari'i mudari'i da fa'ilinsa da kuma mafulinsa sai zama to kowanne daga cikin waɗannan jumloli guda uku zaka ce tibaki ne zaka ce muqabala ne to shine anan da ke qur'ani yana ɗauke da dukkan fannoni badi'iyya fannonin balaga da ilmin mukansa guda uku duka ciki ne ma ake gano asraru dewa na balaga to shi ne a nan ya ce liyuhikkal haƙa yana komawa ɓangaren musulmai wa yi butilal yana komawa ɓangaren kafirai musulmai addininsu gaskiya zai tabbatar da addininsu shine gaskiya mushirikan makka addininsu na ƙarya na bautawa wani allah zai tabbatar da cewa addininsu fanko ne addininsu inuwa ce mafarki ne khayali ne batil ne ba shi da asali a daidai wannan lokaci kuma addinin musulunci kat ne a tabbas ne gaskiya ne to shi ne Allah subhanahu ta'ala sai ce walau karihal mujrimuna walau karihal mujrimuna wannan laudin a ana cewa igiyaiya ma'ana mubalaga ce ko da mujrimai ya sifanta mushirikan makka da mujirimai kamar yadda a wasu ayoyi siffanta su da kufru a wasu da shirka misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون kaga anan walau karihal mujrimuna waɗannan mujrimai din su ne mutanen makka anan kuma cikin wannan aya walau karihal kafiruna alkafiruna su ne kuma can gaba walau karihal mushrikuna almushrikuna ma su ne su ne malamanmu gardawa a irin harji ko dabiti na ƙur'ani saboda marubuci mai satu kada ya dagula tsakanin walau karihal kafiruna da walau karihal mushrikuna suke kawo loga cewa kam idan ka ce kam walau karihal kafiruna ne farko sannan kuma walau karihal mushrikuna shine na biyu yadda kafin shine na farko a kam mimin kuma shine na biyu akwai logogi irin wannan waɗanda muka karanta a tsangaya wasu mummance wasu kuma har yanzu suna nan aka Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi to shine anan Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da sun ƙi mutanen nan kaɗan su ɗari uku da goma sha uku ko ɗari uku da goma sha hudu waɗannan ƙauli guda biyu su ne suka shahara kowanne kuma yana nuna adadi ne na manzanni idan ka ce ɗari uku da goma sha uku ne manzanni baka kirga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda shi baya shiga safin kowa safinsa daban shi in kuma ka kirga da shi shine ɗari uku da goma sha hudu adadin dakarun talutu waɗanda suka yaƙi jalutu wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari cikin suratu Ali Imran wannan adadi ne su kuma yadda jiya muka bayyana manzo da ya tambayi a jasusinsa ya ce ban san takamammen adadinsu ba sai ce to amma idan suka sauka suka suka sauka kafin su tashi raƙuma nawa suke sokewa ya ce tsakanin tara da goma sai ce alkaumu ma baina tis'i mi'atin wa alf manzo yace wayannan mutane suna nan tsakankanin ɗari tara da dubu su kuma adadinsu ɗari tara ne da hamsin ilimi da hangen nesa da hadasi irin na manzan Allah sallallahu alaihi sallama da mu'jiza to waɗannan su ɗari tara da hamsin ɗinnan suka tafo badar da suka zo badar kamar yadda labarin zai zo a can gaba kaɗan cikin wa'alamu annama ghanimtum min shay'in iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati quswa war rakbu asfala minkum kamar yadda zai zo su su musulmai suka sauka bil udwati dunya shine an karanta bil idi bil idi wati duniya ko bil udu wati duniya su kuma suka sauka bil udu wati quswa to shine wayannan suna mafi kusa mafi kusa wayancan kuma suna mafi nesa warrakbu asfala minkum kamar yanda zai zo to da suka zo suka sauka a haka to sai mutanen da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ɗari uku da sha uku ko sha hudu a gauli mashhuri wanda dai gayar adadin da suka faɗa baya wuce ɗari uku da goma sha bakwai wanda su waɗannan adadi suka samu tabbacin cewa eh lalle a yau ɗin nan za a koma za a yi yaƙi tsakaninsu da mutanen makka ga sunan su kaɗan manzo ya ce ashiru ni ashiru ni ƙarshe dai an sarawa suka ce ai da mu kake tunda mu muka ɗauko ka muka kawo ka garinmu muka maka bai'a so biyu cewa za mu ba da dukiyoyinmu za mu ba da rayukanmu saboda haka da kake cewa ku bani shawara ku bani shawaran nan ai da mu kake saboda haka inda za ka kusa da mu wannan kogi albaharul ahmar to za mu kusa tare da kai ba tare da mun tambaya dan me za ka samu cikin kogi ba ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ba to saboda haka sai manzo ya zabi inda zai sauka kamar yadda qur'ani ya ba da labari ya ba da labari da ya sauka sai wani cikin sahaba ya ce ya manzo wannan gunda gunda ka saukan nan wahayi ne umarnin Allah ne wanda lalle nan ya ce a sauka ko kuma lamarin za a iya ba da shawara sai manzo ya ce a'a za a iya ba da shawara to shi wannan sahabi ya ce kar ka sauka a nan inda ka saukan nan ka matsa gaba mu zo kusa da tafkin ruwa inda ba za mu samu matsala ba in waninsu ya zo ya ce zai sha ruwa mu mayar da shi baya idan muka rike su wasu kwanaki ba su sha ruwa ba mun raunana su sun raunana cikin sauƙi za mu samu nasara a kansu sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to shawararka ita ce za a bi haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake duk da zurfin kwakwalwarsa da hankalinsa da tunaninsa yana shawara da sahabbansa saboda su sahabbansa su ma ba baya ba ne don hankalinsu da iliminsu da hikimarsu da basirarsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba masa su ba ka ga idan Allah subhanahu ta'ala ya ga dama wasu daga cikin waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin a mayar da su su koma su- a a yi su a zamanin manzo Allah su zamanto sahabban manzo Allah amma bai yi haka ba ya zaba masa wasu musamman aka haife su aka haife su a zamaninsa suka zamanto tare suka zamanto abokanansa saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ya ce آه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فا- آه، ف- فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر da wannan shawara Allah ya bada labari iz antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al quswa ko bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum kaman yanda zai so to shine da suka tabbatar eh gafa mushrikan makka sun zo sun tare inda suka sauka su ma gahi nan sun haɗu gashi ba a fito da shirin yaƙi ba ba wani guziri na a zo a gani ba wasu makamai saboda asali asali an fita a taro a a taro a ayari shine gairu zati shauka din wanda ba shirin yaƙi tare da su sai abin ya juye yadda Allah subhanahu ta'ala ya so yadda jiya muka ba da labari to sai suka ga cewa babu makawa fa sai an kwama to domin haka mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu roƙe shi kawai banda wannan ba mu da wata mafita mun yi wa manzo alkawari mun ɗauko shi a bakka mun kawo shi madina mun ce za mu taimaka mishi da dukiyarmu da rayukanmu gashi mun fito ba zata sai an yi yaki ba mu da mafita sai dai mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu roƙe shi shine istastaghisuna rabbakum na'am
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
يستستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين sai da suka ga e lalle fa sai an yi yaƙi ba shiri sai suka ce to mu koma ga Allah mu yi ta'addu'a mu yi ta'addu'a manzo ya daga hannunsa yana cewa Allahumma إن إن إن إن إن تهلك هذه العصبة فلن تؤبد على وجه الأرض أبدا ya ɗaga hannunsa yana ta'addu'a yana ta'addu'a da ya ɗaga hannayensa ana ga hasken tsakankanin hammatansa yana ta'addu'a yadda abubakar ya ce ka daina addu'an nan ya manza Allah ubangijinka zai taimaka maka ya isa haka saboda zurfafa addu'a ubangijinka ba zai tozartar da kai ba ba zai sa ka kunya ba ya isa haka manzo ka daina addu'a tukunan manzo ya sauke hannayensa zuwa ƙasa to shine anan Allah yana tunatar da su abin da ya faru a badar ne istastaghisuna rabbakum istastaghisuna rabbakum ku tuna ku tuna lokacin da kuke kuke ta neman agaji ku- kuna neman giyasu kuna neman gausu da giyasu ko a a a wajen ubangijinku ku tuna wannan lokaci to shine a nan wannan isdin zahirin irabi yadda al-mu'ribuna malaman irabi suke fada suna cewa isdin zarfun ne li zarfun zarfun lima mada min az-zamani ah khafidun ah khaf ah, suna cewa khafidun لفعله منصوب بجوابه كو خافض لشرطه منصوب لجوابه cewa is idan ta zo to za ta kasance duk jumlar da ta zo a gaba fi mahalli jarri ne sannan muta'allik ne da jawabinsa idan yana da jawabi ko muta'allik ne ga wannan fi'ilin misali is tattagi suna tattagi suna dinnan to wannan is din wannan is din tana ta'alluki da tattagi suna ne wasu kuma suka ce a'a istin nan badal ne na wancan istin na farko wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini wasu kuma suka ce muta'alliqun ne bi tawadduna wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ko wa tawadduna istastagisuna wasu kuma suka ce a'a wannan istin muta'alliqun ne bi mahdhufin shine wadhkuru istastagisuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman agaji a wajen Ubangijinku, wannan istiƙaƙi na istassari suna, in ka ce istaghasa, istaghasa wazani ne na ifta'ala, ifta'ala. In ka ce wazaninsa istaf'ala ne, istaghasa istaf'ala ne, shin asalinsa wau ne ko kuma ya ne. saboda idan ka ce istaghasa in wau ne istau istau istau istaghasa is is is istaghausa zai istaghausa zai zamanto in kuma ya ne istaghaisa zai zamanto kama alawazin istaf'ala kenan to shi a larabci akwai gasa ya gisu akwai gasa ya gusu ɗaya ajiwab ne ya'i ɗaya kuma ajiwab ne wanda yake wawi mai wauɗin shi ne na neman agaji shi ne na neman agaji mai wauɗin mazdarinsa gausan gasa ya gusu gausan shi ne ake cewa wanda ake komawa gunsa ya gaya wa Allah ya biya dukkan bukata ake ce mishi gausu wanda wannan makami ne min makamati sufiya wani matsayi ne wanda waliyi yake kaiwa wanda hadisai da yawa sun yi magana akan wannan cewa akwai wasu bayin Allah ba dan su ba Allah subhanahu ta'ala ba zai saukar muku da ruwa ba ba zai tsirar da tsirrai ba suna nan riwawoyi da yawa a kai waɗanda suka kai wannan matsayi waɗanda dan su Allah yake agazawa bayinsa to su ne istilahi na sufaye suke cewa wanda ya kai wannan makami gausu ba sabo ba ne kamar yadda wasu ke tsammanin haka saboda su suna tsammanin cewa in an cewa mutum gausu mutumin shi ne yake yin abin da ya ga dama ba haka ba ne matsayi ne wanda hadisul wali yake magana a kai la'in sa'alani la'utiyannahu wa la'in ista'adani la'uizannahu wannan matsayin shine in ka kai za a ce maka gausu shine idan Allah ya ki karban addu'an kowa saboda saban su idan kai aka zo gunka ka daga hannu Allah zai ce ka bari za yi musu saboda menene la'in sa'alani la'utiyannahu wa la'in ista'adani la'uizannahu wannan shine gausu ba sabo bane matsayi ne daga cikin matsayi da Allah yake bawa bayinsa waliyai waliyai to shine daga nan aka dauko gasa ya gusu gausan masdarin ana cewa gausu sannan ana cewa giyasu giyasu da ya amma wannan ya din asalin sawau ne asali giwasu ne saboda idan wau ta zo bayan kasara ka'ida ce ta ilmu sarf za a mayar da wannan wauta zaman toya giwasu sai a ce giyasu giyas shi kuma wancan mai yaɗin gasa ya gisu shi ne na ruwan sama na ruwan sama shi ne wani nazilu abunan mene wannan aya وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث ba a cewa gausa yunazzilul ghaisa me ya gasa ya gisu gaisan shine ruwan sama kenan shi me ya duk to shi yasa wannan ishtikaki idan ya dagule kasafai kasafai ba kowa zai iya fayyace shi ba shi yasa idan suka zo wazani in ka ce istighasa zai iya daukan alif din nan na bayan gainu zai yiwu asalinsa ya zamanto wau ne sai ya zamanto ma'anansa ya nemi agaji a wajen Allah in kuma asalin wannan alif din ya zamanto ya ne ya nemi ruwan sama ya nemi saukar da ruwan sama saboda alif ɗin akwai bayanai da yawa a kansa to shine istastaghisu na rabbakum ku tuna ko kuma wa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini wannan istin zai koma wancan ko kuma ya koma tawadduna ko kuma ya zama muta'alliq da tastagisuna ko kuma ya kasance muta'alliq ne bi mahzufin wa dhukuru istastagisuna rabbakum a nan malaman tafsiri wasu suka ce ishtikakin da muka bayyana wa widin shi ne a wannan aya istastagi suna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku suka ce dalili shine kalima ta fastajaba lakum rabbakum wasu malaman tafsiri suka ce a'a a nan ya'i ne istastagi suna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman Allah ya saukar muku da ruwan sama su kuma wai masu wannan tafsiri dalilin su zai zo a nan gaba inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa izi yughshikum an-nu'as amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an suka ce dalili ne da yake nuna cewa tastagi suna a nan yayi ne na sabgar da ruwan sama su kuma na farkon suka ce fastajaba da kuma rabbukum dalili ne da yake nunawa istastagi suna a nan wawiya ce wanda yake na neman agaji to waye ne zaka ce tafsirinsa ba daidai ba ne dama tafsiri idan yana da in ya zamo mujmali ne a dunkule an kasa fayyace me ake nufi to za a duba ƙara'ini a sababbai cikin ayar ko kurkusa da ayar to idan aka samu cikin aya fa ni'ima ko kurkusa da ayar ko wasu ayoyi daban wasu surori daban to sai a rajjaha a ƙarfafa wani tafsiri cikin cikin tafsiran wanda dalili ya ƙarfafa shi idan kuma ba a samu wata karina ko wani sababi ba sai a koma sababin nuzuli akan me ayar ta sauka ko a koma wasu hadisai a fayyace menene fassarar wannan to kowanne ya kawo dalilinsa cikin waɗannan ayoyi da ake magana a kai ƙarshe dai sai dai a ce fastajaba lakum rabbukum karina ce da take haɗe da ayar da muke fassarawa wancan kuma wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a karina ce a wata aya daban karina da ta ayyada tafsiri cikin ayar to an fi gabatar da ita akan wata da take wajen wannan aya shi a rajjaha a karfafa cewa istastagi suna rabbakum anan ana nufin na neman agaji na addu'a ne saboda fastajaba lakum rabbakum yadda hadisin da muka karanta a baya sai na abubakar ya zo ya dafa kafaɗan manzan Allah ya ce ya isa ya manzan Allah Allah subhanahu wata'ala ba zai kunyatar da kai ba to shi ne ya ce fastajaba lakum rabbukum neman agajin da kuka yi shi ne to ya Allah mu dai ba mu fito da shirin yaƙi ba ba shiri ba makami ba guzuri gashi kuma sun fi mu yawa ga sunan da yawa sun fi mu yawa ga sunan da yawa to saboda haka mun dawo gare ka muna neman agaji fastajaba lakum rabbukum sai ubangijinku ya ansawa ya ansawa addu'ar da kuka yi ubangijinku sai ya ansa addu'ar da kuka yi ku lura a nan masu bibiyan arabiya tastaghithuna filul mudari'i ne wannan fa fastajaba atifa ce jumla ta istajaba an yi atafinta zuwa ga jumla ta istagisuna sannan ɗaya muzari'i ɗaya mazi yaya haka dalili a nan shi ne saboda is ɗin idan is ta shiga jikin filin muzari'i tana mayar da shi ma'anar mazi kamar yadda iza idan ta shiga filin mazi tana mayar da shi ma'anar muzari'i to saboda haka wannan tasagi suna ɗin mudari ne lafzan mazi ne ma'anan a lafazi mudari a ma'ana kuma mazi ne dalili saboda isi ya shiga kamar idan ka ce iza ja'a nasrullah iza ta shiga ja'a filul mazi to iza ja'a din yana dauke da ma'ana na mudari ne saboda fassararsa idan ya zo ne ba idan ya zo ba idan ya zo a nan gaba to kenan madi ya koma mudari saboda iza hakanan mudari'i ya koma madi saboda is a wannan waje to shine dalilin wannan fadin ta zamo atifa tsakaninsu kenan to wannan ne idan ka karanta ilmul ma'ani za a zo a gaya maka akwai filul madi hakikatan ko filul madi lafzan wa ma'anan akwai filul madi ma'anan la lafzan akwai filul madi lafzan la ma'anan kala uku ne mudari'i ma haka akwai mudari'i lafzan wa ma'anan akwai mudari'i lafzan la ma'anan akwai mudari'i ma'anan la lafzan kala uku ne kowanne daga ciki to da kowanne kuma idan za ka yi atafi abin da su malaman ilmul ma'ani suke kiran shi alwasulu walfasulu alwasulu walfasulu to dole ne za ka yi la'akari da wayannan abubuwa guda uku shi yasa za ku ga wasu ayoyi an kawo fi'il mudari guda biyu duk ba harful ataf tsakaninsu wani kuma an kawo harful ataf tsakaninsu misali yudabbiru al'amra yufassilu al-ayati yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati bai ce yudabbiru al-amra wa yufassilu al-ayati ba yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati ba wa a tsakanin to wannan shi suke ce al-waslu wal faslu kenan to shine anan fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdafina ko bi alfin minal mala'ikati murdifina waɗannan kira'o'i guda biyu mutawatirai ne murdafina kira'a ce ta nafi'u riwaya ta kumbul an ibn kathir shine murdafina anni mumiddukum wannan a bayani ne na istajaba ma'anan Allah ya ansa neman agajinsu ya ansa addu'arsu shine ansa addu'ar shine annemu middukum tunda kun ce ku kaɗan ne ba ku da yawa to zan ƙara adadinku shine ismul fa'il min amadda yumiddu mumid mumid shine mai ƙara imdadi zan ƙara adadin kutun da ku kaɗan ne kun tsorata ku ɗari uku da sha uku ko sha hudu oba dai ba kwa wuce da sha bakwai sannan su ɗari tara da hamsin kusan dubu ɗin nan to zan daɗe ku bi alfin minal mala'ikati murtafina da ya ce bi alfin sai ya yi bayani da dubu dubu dubun na aljanu ne ko na wasu rijalul ghaibi ne ko na suwane ne shine yayi bayanin wannan dubu din yace minal malaikati dubu din na malaiku ne murdafina ko murdifina sifa ce na alf din a irabi mafi inganci ma'ana bi alfin murdifina bi alfin murdafina a nan idan ka ce ta yaya alfudin lafazinsa mufradi ne sannan aka kawo masa sifa ko na'ati jam'i ba ce bi alfin murdifin ko bi alfin murdafin ba aka ce bi alfin murdifina ko bi alfin murdafina to an sa a nan shi ne saboda ma'anan ake dubawa alfun ɗin ana nufin mala'iku ne dubu kamar yadda bayaninsa ya zo da min bayaniya minal mala'ikati tunda ma'anansa mala'iku dubu ne zai yiwu a ce murdafina na'atin alf murdifina na'atin alf saboda galibi masu koyon larabci abin da yake damun su shine wato mura'atul lafzi wa mura'atul ma'ana yaushe ake mura'atul lafzi yaushe ake mura'atul ma'ana wannan shine yasa wasu za su ga wasu ayoyi cikin qur'ani da dan karamin larabcin su za su ce yaya aka yi haka kamar yadda wani ya tambaye ni inda Allah subhanahu ta'ala ya ce kalu inna hazani la sahirani a yace inna ba harfin nasbi bane musanna ai kuma ana masa nasaba da ya ne ba ana masa nasaba bane da alifun nace masa to irin irabin da kake so haka ya zo a rubuce a mushafin basra saboda haka abu amrin basri yake karantawa kalu inna hazaini la sahirani daidai da iya larabcinka wannan kuma larabcin ya wuce larabcinka na ajurumiya saboda inna ɗin ba inna nasiba kadai ba ce ita kuma kai kuma ita kadai ka iya to irin wannan ne irin su haza ne khasmani iktasamu ba iktasama ba ko inna ya ajuja wa ma juja mufsiduna ba mufsidali ba duk akwai dalilai da wajihi da takhrijai na larabci na duba mura'atul ma'ana ko mura'atul lafzi to ta nan ne idan baka iya larabci sosai ba ka fada cikin fassara qur'ani to zaka je ka kafe a wani gu ka kai ka kai ka dawo kai gaba ka dawo ka kasa fayyacewa shigen wannan ne inda Allah subhanahu ta'ala a yake cewa wa ma minkum min ahadin anhu hajizina wa ma minkum min ahadin hajizina ahadin kuma ahad kuma hajizina jam'i saboda ahad din a larabci yana ɗaukan ɗaya da biyu da uku mufradi musanna jam'i ko mufradi da jam'i saboda haka ne min ahadin wa ma minkum min ahadin an ahajizina din ya zamo na'ati na ahad ahad duk da ahad din guda ɗaya ne a lafazi shi kuma ya duba ma'ana ahad yana ɗaukan da yawa to kamar wannan ne a nan bi alfin minal mala'ikati aka ce murdafina ko murdafina to shi ne a nan ya zo bi alfin minal mala'ikati murdafin in ka ce murdafin ismul maf'ul ne na ardafa yurdifu ruba'i na radifa radifa shine abu ya bi bayan abu shine radifa kul asa an ya kuna da ya zo radifa a cikin suratun namli to radifan nan da ya zo cikin suratun namli sulasi ne ardafa yurdifu ruba'in a nan ne aka samo murdafina ismul maf'ul murdifina ismul fa'il kira'o'in nan guda biyu waɗannan mala'iku da aka ce dubu a suratu ali imran ya zo dubu uku dubu biyar ta yaya za ka yi jami'in tsakanin waɗannan ayoyi a nan an ce mala'iku dubu can aka ce dubu uku dubu biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalina bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha يمددكم بخمسة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين كو مسومين كما منزلين كو منزلين كراؤين قدابيو أكو ونيدك تكي تو أنام بألف من الملائكة كم بثلاثة, بثلاثة آلاف سي بخمسة آلاف يا يا ذاك إذا ودنن ود an sa a nan mafi sauƙi in ka karanta usulul fiqh za ka ji an ce ma adadi ba shi da mafumi mafumin adadi ba a la'akari da shi kwata-kwata saboda idan kana magana akan adadi kana magana akan wani lokaci ne ma'ana ta yiwu da farko Allah ya ce musu zan kare ku da mala'iku dubu sai ya zo ya ce kai zan kare ku da mala'iku dubu uku ya ce kai ku bari ma zan kare ku da mala'iku dubu biyar shikenan to shin anan har yanzu bi alfin minal mala'ikati bi salasati alafin da bi hamsati alafin dinnan shin duka ne ma'ana an saukar da mala'ika dubu sai aka saukar da dubu uku sai dubu biyar suka zama to gaba ɗaya adadin dubu tara ne? A'a, au ko kuma dubu ɗaya aka saukar, sai aka ƙara dubu biyu ya zama dubu uku, aka ƙara dubu biyu ya zama to dubu biyar. Daidai da suratul Anfal da kuma suratu Ali Imran. Wannan malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan. wasu ka ce dubun nan daban wancan dubu ukun daban dubu biyar din daban in ka hada mala'iku dubu tara suka sauka wasu kuma suka ce a'a dubu ɗaya ne sai Allah ya ƙara dubu biyu ya zama dubu uku ya ƙara dubu biyu a kai ya zama dubu biyar cikin inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ya faɗi darare a darare da ranaku ya ce saba a layalin wa samaniya ta ayyamin to dare takwas a dare bakwai da ranaku takwas in ka hada zai baka sati ɗaya ne zai baka sati ɗaya ba wai za ka ɗauki darare takwas kwanaki takwas ka ɗauki ranaku bakwai kuma ranaku bakwai da zamanto menene kwana goma sha biyar kenan ba haka ba ne ana nufin kwana bakwai sati ɗaya ne a dara kowanne sati yana da dare takwas yana da rana bakwai kamar yadda ya ce inda Allah tukalliman nasa salasata a salasata ayyamin illa ramza Allah tukalliman nasa salasa layalin sauya ranaku ne guda uku ranan aka faɗe su a cikin suratu Ali Imran dararen wannan ranaku uku sai aka faɗe su a cikin suratu Maryam. Duka kwana ukun ne ake nufi. To kamar wannan ne. To saboda haka idan muka fassara a haka mala'ikun gaba ɗaya dubu biyar ne. Idan muka fassara daban-daban dubu tara ne. Dubu tara ne. To saboda haka ne ake so mutum idan zai yi tafsiri ya koma tafsir a tafsir bil ma'asur. sahabbai da kuma tabi'ai mufassirai yaya suka fassara saboda kada ya dogara da gundarin larabci ko gundarin fahimtarsa saboda haka kauli biyun nan kowanne akwai itimali musamman ma musamman ma da dubu din ya zo a wata sura daban dubun ya zo a wata sura daban inda dubun ya zo cikin suratu ali imran dubu dubu uku dubu biyar sun zo cikin suratu Ali Imran to a wannan lokaci za ka iya canja fassarar amma dubu a suratul anfal dubu uku da dubu dubu biyar duka kuma sun zo cikin suratu Ali Imran to shine annimu middukum shine fassarar fastajaba lakum annimu middukum bi alfin min al mala'ikati murdafina waɗannan mala'ikun nan guda dubu Allah ya sifanta su da murdafin a nan murdafina wanda kowanne ɗaya yana bin bayan ɗaya kaman ka ce a jere ne saboda da aka ce artafa yurdifu a larabci kai ne ka zauna a gaban doki sai ka goyi wani a bayanka shi ma wancan ya goyi wani kun ga a jere suke wannan shi ne murdafi ma'ana jera su aka yi su mala'ikun sannan kuma murdifina su suka jera kansu a jere suka zo su dubun nan murdafina jera su aka yi murdifina su suka jera kansu yadda dai misali idan sojoji suna faret jeruwa suke yi kaman wannan haka su dubun suka zo amma dubu ukun suratu ali imran da ya ce bisalasati alafin minal mala'ikati sai ya ce munzalina ko munzilina kira'o'i guda biyu su dubun a saukar da su aka yi ko suna masu sauka da kansu da kansu sannan da ya ce bi hamsati alafin minal mala'ikati sai ya ce musawwamina ko musawwimina in ka karanta musawwamina an sa musu alamomi ma'ana kowa ya yi ɗamara ya sa rawani ya yi shigan ninjas don ya ba da tsoro shi ne alama ta diresin musawwamina da alama ta diresin aka saukar da su ko musawwimina bi kasiril wawi su waɗannan su dubu biyar dinnan nan suna sakawa abokan gaba alama mana za su sare mutum ta fuska jini ya fito kaga in ya warke akwai tabo a wajen zai zama akwai tabo ko su sare shi a kai ya warke ya zama akwai tabo wannan tabon shine musawwimi na suna sa alama kenan tukun ga kenan anan in ka duba sifofin a nan su dufun dubun murdafina su dubu uku munzalina ko munzilina su dubu dubu biyar din musawwamina ko musawwamina kasancewar irin sifar da aka ba su daban-daban ne to zai rajjaha kaulin wanda yake cewa dubun nan sun sauka daban dubu uku sun sauka daban dubu biyar sun sauka daban saboda sifofinsu daban-daban ne waɗanda kuma suka ce a'a dubu ne aka ƙara dubu biyu ya zama dubu uku ko kuma dubu ukun aka ƙara ƙara dubu biyu ya zama to dubu biyar suna buƙatan kawo wani dalili cikin ayoyi wasu ƙara'ini da za su ayyada tafsirinsu tunda kowanne cikin waɗannan dubbai ɗin an faɗi alamarsa an faɗi irin aikinsa na'am
وما جعله الله إلا بشرى ولت وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم wannan yana ɗaya daga cikin tafannuni na ƙur'ani idan kana so ka ga zunzurutun ilmul ma'ani ka koma cikin ƙur'ani kamar da zunzurutun ilmul bayani ilmul badi ka koma cikin ƙur'ani ana ta bayanin bayanin Kur'ani, ana ta bayanin ma'anin Kur'ani, ana ta bayanin badi'iyacin Kur'ani, amma har yanzu bai kare ba. Eh, saboda ilmul ma'ani in ka ga ayoyi guda biyu, an kaddamar an akara an yi ziyada an yi nafsu ma'anansu daban-daban ne. Idan ka kasa fayyace ma'anan wannan tasarrufi. to kana da karancin ilimin arabiya musamman ilimin ma'ani mun karanta cikin suratu ali imran wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كدوبا بمبنشن سودوانا وما جعله الله إلا بشرى أنم باب لكم ولتطمئن به قلوبكم سابان شن ولتطمئن قلوبكم به sannan anan wa man nasru illa min indillah a waqafi can kuma al'azizu al'azizu alhakimu ɗin sai aka haɗa suka zamanto sifofi guda biyu na Allah wa man nasru illa min indillahi al'azizu alhakim wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim wannan in ka duba janibin ilimin ma'ani to za ka gane cewa saboda ambatan lakum da aka faɗa a suratu Ali Imran kissa ta sura kissa a kissa ta suratu Ali Imran ta Badar da kuma kissa ta suratu suratul Anfal ta Badar wato akwai bambanci wani yana bayani akan wani to idan ka duba ka duba zaka ga suratu Ali Imran ta zo da dunkulalliyar kissar badar ne a takaice ne suratul anfal kuma saboda yawan bayanin suratu badar ma wasu suna cewa surar ma suratu badar suratu badar nan tafsili ne shi yasa ku duba a nan an cire lakum kawai aka cire akan wancan aya ta cikin suratu ali imran lakum aka cire sannan aka kakkara wasu abubuwa cikin aya wanda babu a wancan aya wannan lakum ɗin ma an cire ta saboda ayar da ta gabata an ce fastajaba lakum rabbukum fastajaba lakum rabbukum shi yasa wancan lakum ɗin yasa anan aka ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna saboda koda ba a ce lakum ba saboda karina da siyakir ayar da ta gabata fastajaba lakum rabbukum zaka gane eh anan din akwai lakum ku duba zunzurutun ilmul ma'ani na qur'ani larabci irin na qur'ani yanzu balarabe cikakken balarabe saboda su larabawa duk lokacin da aka ce sabuwar aya ta sauka yu za su zo su saurara ko za su ci gyaran larabci yanzu ƙwararren balarabe inda za a sa lakum a nan zai ce to mun ci gyaransa yaya bayan ya faɗe su a baya ya ce fasta jaba lakum kuma ya zo ya maimaita lakum a nan mun ci gyaransa to amma sun zo sun saurara ba lakum ɗin a nan haga an sace zugo shine wa ma ja'alahu Allahu illa bushra sannan da ya ce walitatma'inna bihi kulubukum kasancewa a nan kissar badar ta zo filla-filla to da bukatan a kaddamar da jarin wa majururin a nan kar ku manta wannan addu'a da suka yi saboda karancin adadinsu ne karancin adadinsu ne to saboda haka a nan ya fi dacewa a nan a kawo bihi din da farko saboda wani abu ne da suke da bukatarsa shi yasa anan wali tatma inna bihi qulubukum kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba sannan kuma da ya ce wa man nasru illa min indillah wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim dinnan to an faɗi sunan Allah so biyu wannan ma saboda ya ƙara ba su nutsuwa can waman nasru illa min indillahi al'azizil hakim kenan a can allahu ne da al'azizu da alhakimu a nan kuma allahu allahu guda biyu da al'azizu da alhakimu kaga adadin adadin kalmomin mufradan sun fi yawa a nan to wannan shine maukifi na ilmul ma'ani tsakanin wannan aya da kuma aya ta suratu suratu ali imran wanda gobe insha Allah subhanahu wata'ala zamu karasa wannan fassara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah Allah ya kara malam lafiya Allah ya tsare shi daga dukkan sharri Allah kuma ya kara fahimta a akaramaka Allah akwai tambaya kamar guda uku a wani bawan Allah ne ya ce akwai dalili ne na akwai dalili na rashin yin wanki ranar asabar ko wani hadisi da ya yi bayani akan wannan wai yana ka talauci
a wato galibi wato idan kuka ji malamai sun faɗi abu kawai ku bar abin Eh, wannan kakale-kakalen ba zai fidda ku ba idan kuka duba izalanci matan nan ta fara me dalili kaza me dalili kaza amma daga baya sai da aka zo aka dinga janye abubuwa ɗaya bayan ɗaya eh ɗaya bayan ɗaya aka zo aka dinga janye su saboda an gina abin da irin wannan irin wannan ne ba da ilimi ba sai abu a ce bidi'a ce taran taran an koma karatu an ga hadisi yayi magana akai sai a ji kunya wani yake ba mu labari ba zan so in bayyana sunansa ba ya ce farkon lokacin da aka yi kungiyar izala ya ce su ne gaba gaba ya ce abin da ya sa ya fita ya ce suna karatun a sunanun nasa'i sai suka yi karau da hadisin abdullahi bin amr bin af a'udhu billahi min sharri eh, min a'udhu a- a- a'udhu billahi eh, a'udhu bi kalimatillahi min sharri iqabihi wa ghadabihi wa min sharri shayatini wa an yahduruni ko wa min hamazatihim ah, wa min hamazatihim wa an yahduruni abdullahi bin umar yace manzo sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu mu dinga karanta wannan ta'awuzi muna neman tsari da shi sai ya kasance yaranmu marasa baki wanda ba za su iya karanta karatu ba ba su da baki ƙananan yara wanda ba sa magana sai muke rubutawa a cikin 'yar takarda sai mu rataya a wuyansu in ji wa in ji sahabin manzan Allah Abdullahi bin Yau. amr bin az kenan shi yasa zaka ga al'adar mu yara kanana ake sawa laya ai al'adar mu yara kanana ake sawa laya kaga daidai da sunna kenan to sai ga shi nan a a karatu sai aka tazar da wannan hadisi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli malam akramakumullahu menene bambancin bambancin wannan abin da wannan sahabi manzo ya yi da kuma abin da yanzu muke cewa laya shirka ne shi malam ya ce a'a ba zan iya baku ansa ba mu ɗauki littafin mu je kaduna inda shek abubakar gumi yake tafsiri mu tambaye shi ya fi ƙarfi na wannan ansa aka ta da mota aka cika makil aka je aka je gun shek abubakar gumi aka gama karatu suka same shi to akraman kulla ga abin da ya kawo mu ga littafi sai aka mika masa littafi ya buda sai ya ce musu to ku yanzu so kuke ga hadisin manzan Allah sahabin manzan Allah yayi abu ni in ce wannan abun ba daidai bane Eh. wallahi haka ya faɗa ya ce to saboda haka so kuke in ce ya ce wallahi a wajen su suka ce su ba ruwansu da wani hadisin abdullahi bin amr bin as kawai laya shirka ne aka watsi to ya ce tun daga dalilin wannan ya ce to ba ni ba kungiya to saboda haka ne kawai in kuka ji malamai sun ce kar a yi kaza kar kar ku dinga kwakule kwakule kawai in kaga za ka iya bari ka bari in kuma ba za ka iya bari ba kai kayan ka kawai za a iya cewa hadisai ne da ifai marasa tushewa to hadisi da ifi mun sha bayani akan cewa ya fi fatawar malaman duniyan nan kam ai akwai shahararren kisa da ake bayarwa wani bawan Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi an ce kai kace duk mutumin da ya yanka farshensa bai wanke hannayensa ba ya yi susa cutan kuturta za ta kame shi gaskiya ne wannan kai ka faɗa sai manzo ya ce ah ko da ba ni ne na faɗa ba da aka ce ni ne ba za ka ji kunya ta ka bari ba to irin su ne ba hadisan da ake cewa da ifai ne saboda haka idan ka ji wayannan abubuwa in za ka iya bari ka bari saboda galibin su ba wasu abubuwa bane wanda aka ce dole he ka bar su ko yin su haramun ne to saboda haka wannan shine shawaran da zan baku amma idan kuka ce eh kakale kakale wanne hadisi ne shin hadisin da ifi ne sahihi ne waye rawaito shi to kun tafi kuma
Allah ya saka sai mai tambaya ta biyu yake cewa akar makallahu muna cikin watan Ramadana ga kuma yanayin da ake ciki yana so a yi masa bayani akan zakka na fidda kai
a zakan fidda kai ba a fitarwa sai washe garin sallah ko ranar sallah da safe amma ja'izi ne saboda wasu darurai ko wasu mabukata ka fitar kafin kwana uku da sallah amma kasa da kwana uku ba a cirewa wani ma ɗazu ya buga min waya shi zai cire ya ba wa mabukata na ce a bai halitta ba in kana da isani da za ka yi naka na kanka kai yanzu amma fidda kai akalla kafin kwana uku ko kwana biyu ko kwana ɗaya in sun samu ne ranar ranar da za a yi sallah shi ne za a yi fidda kai hikimarsa shi ne ana so a wadata mabukata a ce ranar sallar musulmi kuma akwai wanda bai ci abinci ba akwai kunya shi yasa aka ce a yi wannan to saboda haka in ka bashi ya cinye kafin sallar ba eh to saboda haka a dinga bin abin da shari'a ya shimfida ya tsara na'am aron ma mana addu'a wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu